ذكرا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قوة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدوى أولا مسلاتي دعا كندعوى ينقرزو عمر بن الخطاب خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم bisa munasaba auren wannan ya tamu nana Allah shi kara mata albarka ni abin da nake tunawa kamar yau ne muka haɗu muna nishadi muna dariya a wajen ɗaurin auren mahaifiyarta wanda shi ne daurin auren malam zubairu na farko malam zubairu ne abokina ne amma ba da shekara ba abokina ne a duniyar sunna don na san shi yana karantarwa yana tafsiri a masallaci a garin misau a lokacin ina diploma a garin misaudin shi kuma na shehin malami mai tafsiri kusan shekara talatin kenan tun daga wani lokaci muka zamto kusa da juna kuma da ya zamto ya kaura daga garin madaki ya yi gudun hijira zuwa garin bauchi sai ya zamto da ya zo garin cikin waɗanda suke kusa da shi na abokantakar kulla daki da kuma tattaunawa in ban zamto cikin sahuna farko ba bayan da za a saka na sahuna biyu shi ya saka ba ma auren mahaifiyarta ba dukkan auren da da ya guda uku ba wanda ba a gabana aka ɗaura ba saboda haka na gode kwarai da gaske da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma na ji bari kwada muku wani abin da ya kuma daji yana daga cikin abin da na ji dadinsa na karramawa da wannan bawan Allah ni yamin akan wannan aure lokacin da yaron yake neman yarinyar cikin waɗanda aka kura aka gaishe su don a gaishe a sa musu albarka amma amince da shi akwai ne saboda haka ba wai kawai ɗaurin aure muka zo ba na ji daɗi da na ga matasanmu a da dandazansu a wannan masallaci kuma da duba sai na ga kusan kaso mafi yawa koma in ce biyu cikin uku na waɗanda nake iya hanga a gabana ba su da hula wanda saƙon da suke isar mantaka shi da cewa matasa ne don yanzu bayan da za a yi kogiyar gungulu mutum ya sha yana da shekaru irin ta irin nawa kuma yana cikin suna ya riga yawa ba mi ba hula duk da cewa ba na ce rashin saka hula bid'a ba ce ba kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yamshi hafiyan wa muntabila manzon Allah kan tafi wani lokaci da takalmi a kafarsa wani lokaci manzon Allah yana taka sayyada wata rana na taɓa yi wa malam Uthaymeen wannan tambayar a garinsu a garin Unaiza lokacin muna jami'ar musulunci a shekarar farko da aka yi hutu sai mu dawo Najeriya ba sai muka je inda yake dan mu koyi karatun addini da kuma daura sai na ga malam Usaimin yana yawo kafarsa ba ta kan ya ce masa me yasa ya shek sai ya ce bukar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yamshi hafiyan wa muntaina wato abin da ya zo zuciyata in ce wa ‘yan uwa na samari duk da cewa nema ina cikin su har yanzu ban fita cikin martabar mai samartaka ba domin har yanzu ban haurawa hamsin ba saboda haka ina nan a matsayin saurayi daren dam sai dai kawai ba a ce in jikin ya dan fara jikkata saboda ɗawainiya amma in ba haka ba a shekaru wasu da ku nake bayan Allah ni almajirin ilimi ne da abin da ya kawo ni garin nan neman ilimi na baro mu da akwati na har yanzu ina kallon sa ja na zo na ajiye shi a unguwar babba na kuma fara karatu a makarantar da ake ce mata a lokacin School of General Studies wacce daga baya ta rikide ta koma sahib sananniya a gare ku. Har Allah ba da kuke sarki ya rubuta yau ga shi nema ina wazi. Amma ni nasiha ta gare ku yadda na ga tafiyar samartaka take da yadda yanzu na ga al'amura suna nema su koma ina gudun kada a ƙarshe-ƙarshen rayuwar matasa su yi da na sani cewa da sun yi wa kansu tanadi tun lokacin da ya kamata su yi wa kansu tanadi wannan marhala ko matsayi da kuke ciki da samartaka wacce abu lahidan masu yake cewa wani bangare ne da za ka iya cewa na hauka ba wai hauka ta dukan mutane ba amma yanayi ne da ke sa mutum yin cewa kowane abu babu abin da ya fi karfinsa babu abin da ke ba shi tsoro kowane abu shirye yake ya tinkare shi shi yasa kaga akan wannan mataki alqur'ani idan yaga an yi wani fito na fito ko ya ba da labarin wani irin tinkarar wato kalubale da wasu suka yi sai ya ce innahu fityatun amanu bi rabbi arama dan bannan nan kadan innahum fityatun samari da su sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba ma wannan wato mataki matsayi har ma yakan ware su da zancewar lokaci shi ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija wani malami na cewa wa man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir alayhi arba'an liwafatihi duk wanda lokacin samartakarsa ta wuce masa bai tsaya ya yi karatu ba in ka biyo ta bayansa ce masa Allahu akbar sau hudu irin kabarbarin da ake yi mawa in za a sallace shi ya riga ya mutu don ya bari damarsa ta wuce musamman bayan Allah a wannan lokaci na social media lokaci na internet lokaci na chef google ga kuma uwa uba yau ga ai wanda waɗannan technology dama kusa definition na technology shine wasu wato dabaru da hanyoyi da ɗan adam ke sama wa kansa don warware matsalolinsa a cikin gaggawa shi ne definition na mai na technology ba wai waɗannan na'urori da muke gani ba waɗannan na'urori kawai wani ɓangare ne na technology to amma yau abin da aka shiga zuwa gare shi shi ne abin da ƙasa destructive mai technology technology wanda duniyar da ba ta san Allah ba ba ta yadda da Allah ba take wato yi mana kyashi na irin kyawawan ɗabi'u da halayya da nagarta da abubuwa waɗanda suke masu ban sha'awa a mu'amala da ɗabi'un musulmai suke neman sai sun rikita mana mun koma kamar su sun zamto mun zamto ɗaya dama ƙur'ani ya ba mu labarin cewa waddu lau
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً manufar wannan duniyar yau shi ne kuma mu zama arna shi ya saka tun da aka fara da yanci yanci daban-daban yanci kudin albarbaci na alfafadin albarkacin baki yancin addini yancin wane ne yancin right of dignity personal liberty right of one shi kenan sai aka mai da kowa kamar dabba to ni ba nan nake so magana ba dan ni ba masanin technology bane ba ba masanin sociology bane ba ba masanin halin dan adam bane ba amma ni dalibin ilimi ne abin da yafi damuna shine hanyar da ake neman ilimi wanda ba za a taba samun ilimi ba sai an bi wannan hanyar sai da gaba da jama'a suke musamman yan wani dalibai kun ga dai yanzu zaurukan ilimi da ake da su waɗanda ake zuwa a ɗauki karatu a cikinsu wanda mu a cikin irin wannan zaurukan muka ɗauka wanda kuma malaman mu suke ganin cewa mu ɗin ma mun fara sakwarku cewa yau kusan ba kowa da irin wannan zaurukan mafiya yawan mutane karatun suna yin su a wayar sani suna yi ne ta hanyar google ta hanyar ai a'a malam imamu zannuji a cikin littafin ta'alimul muta'allimi ala tariqit ta'allum littafin da da in ka ji za ka yi karatu shi ne farkon abin da ake sa ka fara koya don ka sami laduban neman ilimi a cikin cewa alala tana lala ilma illa bi sittatin sa'un bika an majmu'iha bi bayani ذكاء وحرص واستبار وبلغة wa irshadu ustadin wa turu zamani ala la tanala al-ilma illa bi sittati ba za ka samu ilimi ba sai ka hada abubuwa guda shida ta umbika an majmu'iha bi bayani barin baka su a dukkule zaka idan to ka zamto mutum fadil al-mu'min qayyis fadil mutum fadakakke mai sauran ganewa mai sauran wato rungumar abin da zai amfane shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yakunanna ahadukum imma yaqulu in ahsana an-nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu walyakun in ahsana an-nasu ahsan wa in asa'u taraka al-isa'a cewa kar da yake zanto kawai biyani mai shakida duk abin da ake yayi shi ma yana ciki a'a duk abin da zai tsinta ko zai yi sai ya zamto ya ya duba ya compare and contrast and draw the line of demarcation amfaninsa da rashin amfaninsa gabanin kai ba wai kawai dan ana yayin abu kai ba zaka ba dole ya zamto ba na shi ne ka zamto mai kokari ba domin ita kwakwalwa yadda gaita nan kamar tantani ne aka iya canta ta zamto wato ta gudu kamar yadda kuma ko tana da kaifi aka iya dakilar da ita zaka'u wa hirsi sai kana da sha'awar abu muna ganin yadda yanzu da makarantun haya islam a nan garin akwai kimanin kusan talatin kuma kowace makaranta kaji za ka samu ta cike fal da ɗalibai saboda shi ilimin abin sha'awa ne ana son sa kowane amma yanzu abin da aka fi sani shine kawai irin abin da bature ya yi wanda asalin irin waɗannan social media handles ɗin bayan shakatawa da mutum ya fi tsarance akwai kuma manufa ta bincike akan asirinka don ana so a san ko kai waye shi yasa kana buɗa first facebook sai ake maka what is in your mind in za ka yi post shi ne what is in your mind me yake cikin zuciyarka in kai mai kyakkyawan hali ne sai ka rubuta kyakkyawa in mai kunci ne sai ka rubuta kunci in kana jin haushi mutane duk abin da yake cikin zuciyarka yadda kake haka za ka karanta wa mai duniya kanka saboda haka kowa yadda yake haka yake faɗa wa duniya da kansa kansa yau wa tubular sara'ir kai kake tona wa kanka sirrin kanka da kanka hirs amma yanzu kusan za ka yi cewa karatun islam ya mutu shi ya saka ko da akwai ɗalibin ilimi ana karanta bulugul marami ana karanta ana karanta umaratul ahkam ana karanta usulu amma sai kaga ɗaliban ilimi suna karanta larabci kaman suna tauna kashi ba zaukin larabcin ba iya karatun daidai sai an taɓa su ce su ne ‘yan kumaji ‘yan tamutin sunna to sunna ba ilimi sunna ba ilimi sunna ba tare da an sha wahala an nemi ilimi ba tamannaita an tusi faqihan munadiran bighairi ana'in wal junun funun falaysa iktisab al mal duna mashaqqatin talaqaitaha fal ilm kayfa yakun kawai kana so rana guda ka zanto kai ma malami dan kana da data ba tare da ka sha wahala ba bayan kana jin cewa annabi Musa da cewa laqad laqina min safarina hada nasaba haka kawai kaga same shi a banza wal jununu fununu au kade kala kala ce Musa kai ta ka wace iri bace ba me yiwa irin taka kenan kawai ka dauka ilimi za a same shi a banza falaysa tisabal mali duna mashaqqatin talaqaitaha fal ilmu kayfa yakunu idan ya zamta cewa dukiya ana samunta sai an sha wahala ba a samunta sai an sha wahala to ya kai kake ne ba za ka samu ilimi ba tare ka sha wahala ba zaka'u wa hisn wasdibar dole ki hakuri dole ka jira dole ka dage dole ka haddace haka kawai ga mutum Allah dole ka kiyaye ilimi fa yan uwa na almajiri shine abin da aka haddace shine abin da aka kiyaye bal huwa ayatun bayyinatun في صدور الذين أوتوا العلم وما يجعل من آياتنا إلا آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجعل بآياتنا
faɗa musu bal huwa ayatun ayoyi ne bayyanu bayyanannu fi sudurin ladina utul ilm waɗanda Allah ya ba da su ga waɗanda a cikin iraza waɗanda aka ba su ilimi ashe sun hada cikin su wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ba mai musu da ayoyin mu sai azzalimai inji Allah subhanahu wataala to yanzu kai baka so ka kiyaye baka so ka haddace baka so ka sha wahala kuma abinda ake so kai hakuri na yi wa Allah subhanahu wataala biyayya da hakuri wajen kauracewa sabon Allah subhanahu wataala wani ya dauka cewa shi gaba daya duk ilimin ma zai dauka ta hanyar Facebook ne saboda kowane malami yana streaming wanda kuma idan ka je kana kallon Facebook nan za ka kallaci za ka kalli tsareci za ka kalli bisala za ka kalli shirme za a mai da kai wata sarkare kullum a cikin daga wannan kalli wannan bayan wannan shi karan kansa yawan kallon fitsara ba kallon fitsara ya sa shakautu ila waki'in su a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi وقال بأن علم الله نور ونور الله لا يهدى هو لا يعطى لآس إمام الشافعي يعني كلام الوكيل ابن الجراح yake cewa na ga hadda ta taba biya Imam Shafi'i bashi da ake cewa baya shiga kasuwa baya son shiga kasuwa saboda yana tsoron kada ya kiyaye halin gidan da yake in ya zo wucewa halin gidan da ake a kasuwa nawa ne nawa ba nawa ne nawa ne wannan aiwa zai sai ga ga ya ga customer zai koma gida wannan abu ma ya kiyaye shi amma wai saboda yake yake kara gurin wake yi da baki cewa ya ga hadda ta fara ja baya yake cewa saboda na san shi ilimi haske ne wanda Allah baya ba da shi sai a baya ba da shi ga wanda yake mai sabon Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim a ƙarshen ayar addai cewa ku tsoron Allah sai Allah ya ƙara muku ilimi Allah ya ƙara muku basira saboda haka bayin Allah to yanzu babu gyara taka'un wa hirs wa istibab wa bulga wa bulga al bulga dan abin da za a samu a rike a biya na makaranta alhamdulillah ya gudan ci gaba muna dan ana dan sana'a amma bayin Allah sana'a kadai dole sai an yi komadi uwa uba shine wa irshad ustadi dole ilimi sai ka ji ga malami idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa la tuharrik bi lisanaka la tuharrik bi lisanaka litahzana bi inna alaina jam'ahu wa qur'anan فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا akace za a koyi wa manzon Allah alqur'ani inna sanulqi alayka qawlan saqila za mu saukar maka da zance mai nauyi sai aka ce masa ga yanda za a yi ya koya fa idza qara'nahu fattabi qur'an idan mun karanta shi kai ka biya wanda ake maka idan da haka manzo Allah subhanahu wataala ya tusawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ina ya ne ina ya kai wanda shi Allah ya ce ba gaba daya alqur'anin kar ya sha wahala za a tara mishi tara masa shi mai a zuciyarsa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur'an zidni علما وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا لنثبت به فؤادك فما يدو وإرشاد الأستاذ باين إلي من الإسلام سيد مالك أبو حيان الأندلسي مربوط لتهم البحر المعين في إيران القرآن ينا يوان شوى يظن الغمر أن الكتب تهديه أخافها من لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها مغامض حيرت أقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ بلغت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم إذا رمت العلوم بغير شيخ يظن الغمر أن الكتب تهدي wancan da ke rudan kansa yana tsammanin cewa littafi kadai zai iya sa mutum mai zakaku zakaku ne ya gane karatu wa ma yadri jahulu bi an nasiha wanda yake yaudar da kansa nan dan kalamin jahili wa ya faɗa masa cewa a cikin littafi akwai maghamiba abubuwa masu wato wato daura kai da likitarwa hayyar tsakalin fahimi wanda suna iya rudar da wato hankalin kwakwalwar mai fahimta ma idan rumtar uluma bi ghairi shekhi idan ka kwaso ilimi ba ta hannun malami ba dalilta ne siratul mustaqim za ka ringa bacewa akan hanya madadaciya wa taltabisu umuru alayka hatta awwa za su ringa rikirkice maka karshe ka dauko ka mata sama da batan tomal hakim tomal hakim kun san a zamanin da can ai rubutu ba a ba a yi masa wasali ba a yi masa ɗigo kai misali ba a bambanta sun ke kashashe da shin mai ruwa ba a bambanta tsakanin allikafa da gallikafa ba a rin ba a bambanta tsakanin fa da kaunar kai ba a rin bambanta tsakanin ya da ba ba a bambanta tsakanin nin mai da da ca saboda haka akwai hadisi na hadisi Abu Huraira ruwayin Imam Bukhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa habbatu sauda shifa'u min kulli da'in illa sam habbatu sauda tana maganin komai in banda mutuwa shi wannan tumul hakim tun da a da can ba a yin duku akan wasani akan rubutu kawai dungun ake yi haka hayya in ka sa ha karami in ka sa hayya kaga duk wannan zaka karanta wa hayya da iya ya zauna macijiya hanna ko hassa ko habba shi mai kai karanta hadisin tunda ba a hannun malami ya dauka ba habbatus sauda sai karanta hayyatus sauda bakar macijiya tana maganin komai in ban da mutuwa shi kuma likita ne sai ta ce wa mutane su je su samu kukuwa da bakakken macizai su ta kashe su su ringa cinye su da dabin suka yi ta kashe su suka yi ta cinye su da dabin suna mutuwa to wace idan ka koyi karatu ba a hannun malami ba sai ka bata sama da batan tumal hakim shi ya saka wanda ya koyi har karatu a hannun malami za a shi bayan karatun abu ladabi farko ne ɗalibin ilimi ba wanda yake alfahari da shi a duniyan nan bayan iyayensa kamar malamansa shi ya saka idan ka duba tarihin malamai za ka ga wato kowa ma alfahari yake yi ya ce ana da tarin malamai da yawa amma sai ka samu Allah ya kawo zamanin da wato wai wannan abin tawaya ne ka ce wani malaminka wani ma wanda ya da malamin sai ya ga idan ya zamto yana ganin ya fara zama akan ya fara zama akan mambari malam ma na zama akan mambari sai dauka cewa shikenan sun zamto me zamto daya ina gode ma Allah subhanahu wataala har jami'o dawo wata da jami'ar musulunci ta Madina bayan na gama digiri na yi kaza amma duniya ta shida kama na dawo da wannan hospital ban kushe ba ina daukan takalmin malam Jafar ina wanke masa riga dan ya rasu ma da rigunan su da gida na ina da aure da ban nake wankewa da kaina ba kawai bane ba muna da ma albarkar girmi amma yau idan na tamu babu ku tambaye wanda sai karatu a hannun malamai ku kalle da ake kake ake girmama amma ake suke girmama juna shi ya saka ku da ake man dariya mun mai da duniyar ilimi kamar duniyar yan tasha kai ka ce wasu mutane ne wanda suke rayuwa a a tashar mota so ni na san mukamin ba mukamin dogon zance ba ne ba ne kuma yanzu rabi da rabi na karatu na neman kuɗi so ina faɗa haka saboda haka abu da sana faɗa haka saboda ba dole ya gamta cewa cikin lokaci nan kusan musiya haɗuwa irin haka ba amma ni don girman Allah kamar da magabatan su cewa dan yasu hadin umma illa bi ma saruha bihi awwaluha ba abin da zai gyara wannan al'ummar sai dai abin da da irin sa na bayan suka ne suka gyaro koma tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa da sahabbansa rayuwar sahabbai da junansu rayuwar tabi'ai da malamansu sahabbai rayuwar tabul atba da tabi'ai rayuwar malamai da suka zo a usulul sahabiyya a karni na hudu uku biyu ɗaya wannan zancen Allah ya sani ina faɗa ne ni a zuciyata saboda ni ina ganin in aka tafi akan haka za mu tashi mu ba ɗaliban ilimi ba mu kuma ba ‘yan tasha ba idan ya zanto cewa mutum yana ɗalibin ilimi amma baya kiyaye harshensa baya kyautata mu'amalarsa baya dautuwa mai gaskiya a mu'amalarsa baya dautuwa mai himma wajen neman mai ilimi bayan Allah yanzu hatta haddace haddace da ɗalibai magana cewa ana su ɗaliban ilimi su yi duk wannan himmar ta jawo ta bai da mutane baya ba a damuwa da shi sai ga ɗalibin ilimi sai ya buɗe littafin littafin ma ya zama kowa da shi ko العلم ويحك ما في صدر تتبعه حفظا وفهما واتقانا بذاك أبي إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب ما ينفع تحضر بالجهل في مجلس وعلمك في البيت من مستودع عليك بالهم دون الجمع في الكتب فإن للكتب آفات تفرقها الماء يغرقها والنار تحرقها والفار يخرقها واللص يسرقها banda wannan akwai zazzakan daban-daban musamman uwa uba na ƙarshe a wani mana mana ko ta shari'a an yi magana ya kamata ce ku girma wannan kuma ba da dai bane ba rashin girma ilimin kenan ɗaya daga ciki idan imam malik yake cewa an ga zauna a majalisa sai ya san kowa ya shiru ya ce saboda zai fara da abin da zai kantar maganar Allah ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce a zamanin da manzon Allah ke raye ya yi wa tadina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum cewa idan manzon Allah na magana kan daga zance zai iya sa aiki ta ku bai cewa to a yanzu duk majalisin da ake karantar da Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai kamata muryar ka daime ba kuma yanzu alqur'ani kike karantawa an rama ga shi suka tukkan karanta alkur'ani yanzu ya Allah nake cewa wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun to kuma yanzu misali tun muna gindin bambarin mu mai aiki da wanda muke a wannan ilimin ba sai yau shi zama yake da shi zancen gaskiya kar mu yaudar kanmu in dai addini muke so mu musulunci da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban su kai ya kamata mu yi kanmu ne wato gyara mu ƙara yi wa kanmu karatun tanisu fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya sa yadda muka haɗu a wannan guri Allah ya samu haɗa gidan aljanna waɗannan bayan Allah kuma da za mu ɗora musu aure gobe Allah madaukakin sarki ya kawar da duk wani abu da ke hau a cikin wannan aure ya ci wannan tarayya Allah madaukakin sarki ya kuma zuba duk wani abu da ke albarka a cikin wannan mai aure wa subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته